الرحمن الرحيم سورة السجدة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الصلاة مكية وهي ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين wannan sura da za mu shiga saboda sujjada da ke cikin sura sai aka sa mata suratul sajda ce sura wadda ake yin sajada a cikin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makka aka saukar da ita tana da ayoyi guda talatin tana fara da haka bismillahir rahmanir rahim alif lam mim alif da lam da mim kamar yadda aka saba dai Allahu alim muradi bi zalik Allah shi kadai ya san abin da yake nufi da asiran alqur'anin sa musamman waɗannan haruffa amma wajen ishara in an ce a masarin sunan Allahu in an ce lam lam ƙarshen sunan Jibrilu an ce min farkon sunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan Allah ne ya aiko da wannan littafi ta hanyar mala'ika Jibrilu zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tanzilul kitabi saukar da wannan littafi wanda la raiba fihi babu shakka a cikin sa min rabbil alamin daga Allah ubangijin talikai to ko da wani ya ga littafi a hannunka to ba ni in ga littafin nan littafin mene ne sai ka ce littafin nahawu ne ko littafin hadisi ko littafin fiqh to ka san littafin da ka karba kenan waye wallafa shi in ka faɗi sunan wanda ya wallafa shi sai littafin ya samu girma saboda girman wanda ya wallafa shi to wannan littafi tanzilin saukarwa ne min rabbil alamina daga Allah ubangijin talikai ya ishe ka kenan girman littafin daga ina yake daga Allah ubangijin dukkan talikai zuwa wane ne zuwa annabi shugaban dukkan talikai ya ishe ka san girman wannan littafi kenan sannan mala'ikan da dukkan mala'iku shi ya karɓo shi ya kawo shi wajen fiyayyen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما أتيهم من قبلك ما أتيهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون كوكو هر yanzu dai su kafiran maka ba su fata ba cewa annabi shi ne ya yi abinsa shi ya kago abinsa to in haka ne ko ma ku yi naku wani a kawo a gwada a gani tun da la- da larabci ya yi in shi ɗin ne ya yi kuma larabawa ne ku yi naku kawo mana a gwada a gani a ga tun da ina yiwuwa ga muhammadu ya yi nasa kuma ku yi naku aka nemi su yi su kawo ko sura goma ma fatu fatu bi ashiri suwarin mislihi muftarayati ku kawo sura guda goma irin wannan wanda kuka ce na ƙarya ne wani ne yayi to kuma ku yi ku kawo suka kasa aka ce to su kawo sura mai kama da- da da sura alqur'ani fato bi suratin min- min mislihi kuma sura ta zamo ta fito ne daga wani mutum kamar manzon Allah wanda bai taɓa zuwa makaranta ya yi karatu ba suka kasa sai aka ce to shi kenan ya dai gagare ku fa in lam taf'alu wa lam taf'alu tunda ku kasa kawowa an ce an ba ku goro kawo ku kawo ba an ce an ba ku kuɗa ku kawo ba ku kawo ba to har abada mu gaya muku ba za ku iya kawo wata sura mai aya uku kamar inna daina ko in zaja ko wal asr kamar ta yi kama da wannan alqur'ani ba za ku iya kawowa ba Ah, sannan aka ce kai ba ko kadai ba kulla ihtamatu linsu wal jinnu ala an yatu misli hadha alqur'ani la yatu bi misli walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira da za a gayyato malamin aljannu ƙwararru da malaman ɗan adam ƙwararru a ce su haɗu su taimaki juna wajen tsaro wata sura mai kama da suran alqur'ani ba za su iya ba ko sun taimaki juna ba za su iya kawowa an ya ƙunin sare ba haka ba ne huwa alhaqqu min rabbika wannan alqur'ani gaskiya ne daga Allah gaskiya ubangijinka ya kai Muhammadu gaskiya mutum jira kauman an baka wannan littafi ne mutum jira kauman don ka ka gargadi mutane wanda ah, ma ma atahu min qab- min nazirin min qablika wani manzo mai gargadi kamun ka zo bai taɓa zuwa waɗannan mutane ba kamun da gari da Allah ya hata duna watakila za su gane su shiryu saboda haka aka baka wannan littafi da aka ba shi tukun da farkon cewa sau an zai ashirin ta kalak rabin ka tara dangin ka makusata ka yi musu gargadi ya tara mutanensa ya musu gargadi a da suka taro ya musu gargadin sai dan uwan babansa abu lahabin sai ce tabban laka lihaza da aukana yi masa tsadar magana yi wa mai tsadar magana shi ce don wannan ne ka tara mu mu ne za ka ba mu tsoro da yaƙi ba mu da samari ne ko ba mu da dukiya Allah ya zage shi ya ce tabbat ya da abi lahabi matab ma a gani annuwa da ma kasab sai la na ran zata lahab wa mar'atu hammalatul hatab fi jidi hawla min musab bal huwa al-haqqu min rabbika wannan qur'ani gaskiya ne min rabbika daga Allah ubangijinka yusalli da qaumin don kai wa mutane gargadi sannan ubangiji ya ce masa ma arsalnaka illa kafatan linnasi daga baya mun aiko ka ne dan dukkan don dukkan mutane gaba ke ɗaya basiran wa naziran duk gaba ɗaya mun aiko ka zuwa ga mutane gaba ɗaya kuma ya ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'an idan Allah yana aikan annabi Nuhu wajen mutanensa ya ki annabi Hud wajen mutanensa ya ki annabi Salih wajen mutanensa ya ki annabi Lut wajen mutanensa ya ki annabi Shu'aib wajen mutanensa ya ki annabi Musa da Haruna wajen Ibtawa da da bani isra'ila to kai ka gaya wa duniya kai naka ba haka bane kai manzon duk duniya ne ga baki daya tabaraka lalli nazzal furqana ala abdi liyakun lil alamin gaba daya lil alamin nazira shi mai gargadi ne wa dukkan talikai ga baki daya ma ta min nazirin min qablika la'allam yahtaduna ko sa shiryu الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون شي وند يسوكد القرآن النن وند شيني رب العالمين وبنجين تالكي وند يسوكد القرآن النن شيني فألا إنه وند مكي مغنس كلهم الله الذي خلق السماوات والأرض Allah Ubangiji mahalicci shine wanda ya halicci sammai da ƙasai ɗin nan wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin sama da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin gwargwadon kwana shida domin lokacin da ba halicci halitta ba ba rana kenan ba wata balle a san dare da rana a lissafa kwanaki balle a san kwana shida ɗin to gwargwadon dai kwana shida to saboda haka ne an faɗe su tafsilan a suratu suratu fussilat قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون أندار ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له ربي تطوعا قرن قرتاتنا طائعين فقدرنا سبع سماوات في يومين كوانا بيو بيو سو أكو يهلكي قصا أتين كوانا بيو da abin da yake cikin ƙasa ga baki ɗaya sannan ya halicci sama a cikin kwana biyu haka dai kwana biyu biyu sau shida a sau uku shine kwana shida amma da Allah ya ga dama a cikin iftawar ido ɗaya sai ya ya yi yawa sai ya halicce su duk gaba ɗaya amma yana koya wa mutane ne wato yin abu a hankali kamar yadda an haifi ɗan adam sai kaga yana ɗan ƙarami da kyar sai an daɗe tukuna kamun ya soma zama sai an daɗe tukuna kamun ya soma rarrafe sai an daɗe tukuna kamun ya soma tafiya sai an daɗe tukuna kamun ya soma ɗaukan kaya ko ya soma gudu to haka Allah yake amma ɗan raƙumiran da aka haife shi nan zai tashi ta yawo ɗan akuyaran da aka haife shi nan zai tashi ta yawo ɗan tinkiya haka ɗan saniya haka amma shi ɗan adam da yake shine shugaban talika aka koya masa irin wannan tartibi fi sittati ayyamin sun mastawi al-arshi sannan ubangiji ya daidaita a bisa al'arshi wato kullum ana kawo sunan istawa alal arshi waɗansu na maganganu a kai jahilai waɗanda iliminsu bai ishe su ba ko da ke kowa ma ma utitu min ilmi illa qalila har su manyan malaman namu ma abinda aka ba su kaɗan ne to in an ce wai in an ce sun mastawi alal arshi Allah ya daidaita bisa al'arshi su a ganin su wai Allah yana kan al'arshi ne yana zaune akan al'arshi saboda bin wannan lafazi to bin wannan lafazi malamai suna duban abubuwa iri-iri ƙur'ani shi ke fassara kansa da kansa a nan an ce sun mastawe alal arshi Allah ya daidaita bisa al'arshi a wani wuri yana ce walaƙar khalaqna linsana wa na'lamu ma tuwassizu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi ni na halicci mutum dukkan waswasin da yake a cikin zuciyarsa ina sanye da waswasin domin na fi kusa da shi akan igiyar da take wuyansa ta rayuwarsa sannan wani wuri yana cewa ma yakunu min naje salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adni min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum duk inda mutum uku suka shiga suna ganawa to kar su sake Allah yana nan tare da su shine na uku in kuma su hudu ne shine na biyar in kuma sun fi haka ma yana tare da su to shin mutane in za su gana wajen al'arshi suke zuwa ne su gana ba a ƙasa suke ganawa ba kuma wanzu Allah sallallahu alaihi ya ce al-musalli yunaji rabbahu mai sallah ya je ganawa ne da ubangijinsa ai an sani ba dai a al'arshi ake zuwa ai sallah ba manzo Allah ya zo wata rana yana goge kaki a kibla wani ya tofa kaki a kibla yana goge kakin yana fada yana ce a cikin ku wa yake so a tofa masa kaki a fiskarsa ba ku san lokacin da mutum yake sallah yana fuskantar Allah ne ba sannan lokacin da Allah ya ce yana gayyatan kowa da kowa a dole a kaura koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi Madina yana cewa man hajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi duk wanda ya fita ya hijira daga gidansa zuwa ga Allah zuwa ga annabi bai faɗi ba Madina ba ya hijira zuwa ga Allah zuwa ga annabi shi an yi hijiran al'arshi ake koma a'a a yadda dai Allah yana ko'ina kuma yana tare da komi yana tare da kowa subhanahu wa ta'ala shi wanda ya faɗi ar-rahman al-arshi tawe din ko ko su masa ila sama'i din shi ne yace kuma yana ko'ina din to dole ne ka sallama masa ka yadda da abin da yace ko ka gane ko baka gane ba ba dole ne duk abin da Allah faɗa ka gane ba abin ya fi ƙarfin ka duk abin da ya shafi zatin Allah ya fi ƙarfin hankulan mutane idan ka ji haka lafazin ya ce sai mu ce ai wanda makaranta maka haka shi ma haka yace kamun ka je amintum man fis samai ko arraman alal arshi tawe ko kuma sun masu alal arshi din ai ka biyo ta ikira ka ji Allah na sai ina shi wasjir wattarini kai sujjada ka zo kusa da ni ai da yana sama ne sai hawo ka zo kusa da ni kuma akwai hadisin da yake cewa ubangiji tabaraka ta'ala yana sakowa yana saukowa zuwa sama ta duniya in dare ya saura sudusi na sudusul akhir saboda haka lokacin ne duk mai roƙo ya roƙa Allah zai bashi duk mai tuba ya tuba Allah zai masa gafara wannan duka har yanzu irin wancan din ne abu ne wanda yake hankali baya gano shi anan ubangiji tabaraka ta'ala shine na farko shine na ƙarshe wanda farkon sa bashi da farko ƙarshen sa bashi da ƙarshe kuma duk musulmi ya yadda Allah shi kadai ne babu abin da ya zo tare da Allah babu abin da ya riga Allah in ka ce Allah ya ina zaune ne akan al'arshi to shin tare suka zo ne koko daga baya ya gaji yayi al'arshi don ya huta duk da ya koru ga Allah to ka yadda idan an ce zai sauko sama ta duniya huwal qahiru fawqa ibadihi shi Allah shine yake sama da dukkan halittarsa gabaki daya kuma ya ce komai yana hannunsa wa in min illa inda na kaza'inuhu sama da ƙasa suna naɗe ne a hannunsa to ta nan ina za ka samu fitar da wannan magana taka cewa yana zaune ne a sama to duk waɗannan idan ka ce a sama yana saukowa hankalinka ya kama wannan hadisin da wancan ayin ya hada su da asuba yake sauko amma yana zaune na taɓa jin wani mai tafsiri daga Kano an sa tafsirinsa a gidan rediyon tarayya irin masu zagin waliyyi din nan yace ai gangan jikinsa ne akan al'arshi iliminsa kuma yana ko ina cewa Allah yana da gangan jiki wannan ridda ne tajsim Allah yana da jiki laysa kamini shay'un yace wai gangan jiki gangan jikinsa ne akan al'arshi iliminsa kuma yana ko ina to in ka faɗi haka a'udhu billahi tukuna na farko dai kace Allah yana da jiki amma da gangan jiki yace kuma an ce ilimin sa ne yake yake ko ina to in an raba Allah da ilimin sa ilimin ne ya gudu ya bar Allah ko ko Allah ne ya tashi ya bar ilimin sa ya koma wani wuri ga Allah amma ba ilimin sa a wuri to ya zama me kenan a wurin da ba ilimin sa an jahiltar da shi kenan ilimin sa yana wani wuri shi ko yana al'arshi to in an sami al'arshi ilimin sa yana wani wuri an mai da shi jahili kenan gudu ya koru ga Allah to irin waɗannan duka maganganun jahilai ne waɗanda ba su da jagorori daga cikin manyan bayin Allah an ce su nemi hanya da an ce su nemi waliyai su musu jagora suka ce a sun san hanya za su nema da kansu yanzu ko bako ne ya zo nan Kaduna bai taɓa zuwa ba ta ko direba ne ko kuma tafiya da kafake ba zai tambayi kowa ba shi ya san ko ina ai za a rubuta ya san boko yanzu zai samu gidan da zai je saboda haka muke mu muke neman jagorori masana yadda Allah ya bada umurni ar-rahmanu fas'al bi khabira wattabi sabila man anaba ilayya to shi alqur'ani da larabci yake magana da larabci in mulkin mutum ya kai mulki sai a ce mai al'arshi mai kursi kamar yadda masu mulki suke cewa lokacin da lokacin da muka shigo muka hau karagan mulki ba haka suke faɗa ba cikin rediyo lokacin da muka hau karagan mulki to wani gado ne za a ɗaura musu na kara ko na gongwala ko karaga amma nan lokacin da muka hau karagan mulki haka suke faɗa ko to ai shine al'arshi din karagan mulki zamanin da sarki babban sarki shi kadai yake da iko a shimfiɗa masa babban gado ya zo ya zauna fada su zube a ƙasa amma za a za babban kujera guda ɗaya ce wannan ta waziri ce to wannan al'arshi wannan ko kursi to shine ibara ga al'arshi da kursi isan mulkin Allah ba wai kamar yadda aka ce Allah yana da ɗaki a Makka akwai gadonsa a wurin ne akwai kujerarsa a wurin ɗakin wane ne kuwa ɗakin Allah ne saboda haka in ka ji Allah yana da al'arshi to manansa mulki isasshen mulki kenan yana da kursi isasshen mulki kenan amma ba wani abu ne in an ce zai sauko da asuba shin asubahin can gabar ta nesa ko ku asubahin gabar ta tsakiya ko ku asubahin chadi ko asubahin borno ko asubahin kaduna ko na lagos ko na Ghana ko na Senegal ko na Amerika don mukan ji mutanen Amerika in sun ba mu labarai za su ce to mu za mu je Allah ya sa mu kwan lafiya ko kuma Allah ya sa ku ini lafiya kenan su za su shiga dare mu ko yanzu muna muna shigowa rana kenan to in an ce haka ne kowane minti daya akwai asubahi to Allah yaushe zai hau gadon ya sauna kenan kullum yana ya je wannan asubahin waɗannan ya zo ya sauko ya koma asubahin waɗannan ya ya sauko asubahin waɗannan ya ya yaushe zai zauna akan alarjin ma ai hawa da sauka ma ya ishe inda haka ne inda haka ne subhanallah subhanahu wataala ma yaqulu zalimun uluwan kabira ubangiji laysa kamili shay'un fala tadribu lil amsala ba abu ga Allah misali shi yanzu in Allah ya ce inna a'adainaka al-kautsara mu ne muka baka al-kautsara Allah da shi da wa kenan in ka ce shi da waɗansu ka zama mushriki kuma ba da haka za ka karanta ba inna yake bai ce ana ba ko inni ba inna anzalna mu muka saukar da wannan alquran shi dawa wal qad khalaqnal insana mu ne hakika muka halicci mutum da shi dawa nunul azamata ake cewa wani mu mai da na girma mu muka yi kaza wato magana mai girma kenan yana magana mu muka yi kaza to yana ce inna anzalnahu wal qad khalaqnal insana amma kowa da ya san shi ɗaya ne ko ba shi mataimaki shi kadai yake aikin sa sai ya wakkala dai wakili amma ba su da wani abin da suke shi yake yin abin sa gaba daya subhanahu wataala saboda haka waɗannan sun so makaratu sun je sun tsaya wani wuri sun dawo suna faɗa da malamai suna kafirta musulmi wai su sun gano alhali kuwa iyakance Allah a ce Allah yana wani wuri zamani bai isa ya kunsa Allah ba wuri bai isa ya kunsa Allah ba in ka ce yana sama to yana sama kenan baya ƙasa baya kudu baya arewa baya gabar baya yamma shi ko ba haka yake ba huwa ma aina ma kuntum yake fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ka fiskanta ka fiskanci Allah ne to in an ce ya sako sama ta duniya to akwai sama guda shida sama da shi kenan shi ko Allah ba wani abin da yake hawa kansa yace huwal qahiru fawqa ibadihi huwal aliyyul kabir shine madaukaki saboda haka sun yi karatu ɗan kaɗan an ce musu komi ilimin ka an fi ka ilimi suka ce ba su yarda su sun fi kowa ilimi duk wanda bai faɗi yadda suka faɗa ba mushriki ne ko jahili ne saboda haka subhanallah sun masu alal arsh yudabbiru al'amra dukkan lamari Allah shi ke hukunta shi shi ke dabarta shi yin abu shine tadbiri wato kai abu ka san farkonsa da ƙarshensa da tsakiyarsa shine ma'anan tadbiri ka san farkonsa har duburahu har bayansa ma ka sani shi ne dabbarahu yudabbiru lamara min sama'i lardi Allah shi ne mai hukunta lamari daga sama zuwa ƙasa yudabbiru lamara min sama'i thumma ya'ruju ilayhi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun thumma ya'ruju ilayhi kuma gare shi ne lamari yake komawa ilayhi yas'adul kalimu tayyibu wal amalu salih yarfa'uhu kalimomi na zikirin na zikirinsa suna hawa su da kansu wajensa kyakkyawan aiki kuma shi ke ɗaukaka shi ya kai shi inda ake karɓarsa shi ne mai sama shi ne mai ƙasa shi ne mai tasarrufi a sama shi ne mai tasarrufi a ƙasa fi yomin a cikin wuni kana migdaru hamsina alfa sana a cikin wani wuni wanda gwargwadonsa wato kaman shekara dubu a cikin lissafin da muke lissafawa namu na duniya في يوم كان مقداره خمس في يوم كان كرنت يدبر من السماء إلى ثم يرجع في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون كان مقدار ألف سنة مما تعدون أتكلم ونن دا أتكلم لسافينكو ورقودان شكرا دبو ainihin mu da muke nan alamul ajsamu inda muke nan ana kiransa alamul ajsami wato wurin da ake samun abubuwa da jikkunan su a wannan wuri daga inda muke nan har zuwa kusa da sama sama ta kusa to awa ishirin da hudu shine wuni da kwana amma in an kai sama ta farko to kowane dare sai ya zama wata dubu a cikin fiye da wata dubu a cikin irin lissafinmu lailatul inna anzalna fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairun min alfi shahri dare ɗaya a sama ta duniya ya fi wata dubu a cikin lissafinmu na mako hudu wata ɗaya wata sha biyu shekara ɗaya to dare ɗaya na can ya fi wata dubu a irin lissafinmu to in an wuce can an wuce alamul anwari wato alamul misali to daga can kuma zuwa kursi sai ya zama tsakanin wurin da da wannan wurin wunin su ɗaya yana daidai da shekara dubu a irin namu ana kiran wurin ayyamun rabbi wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udduna wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu a cikin irin lissafin ku na duniya to an wuce tan an kai alamul asrari alamul arwahi to sai a samu kowane wuni ɗaya yana daidai da shekara dubu hamsin fi yomin kana migdaru hamsina alfa sana wato lokacin da an naɗe sammai an naɗe ƙasai kenan an iso kusa da da da inda ba halitta sai Allah to daga nan sai a iso in an shigo cikin sifofin Allah sai zama fi yawmin sai ya zama kulla yawmin huwa an zo kusa da huwiya kenan kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to fi yawmin a can sai ya zama huwiya kusa da huwiya kulla yawmin huwa fi sha'ani to lokacin ba lissafi lissafi ya riga ya karye babu lissafi kowane lokaci ubangiji a cikin aiki yake ba dare ba rana ba rani ba damana ba a dangana masa zamani shi mu ne ake dangana mana zamani kulle yawmin huwa fi sha'ani wato shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha sha'anonin ba wai na yin sabon aiki ne ba a abubuwan da yayi ne yake bayyanawa kowanne in lokacin za a bayyana shi an riga an gama komi komi in lokacin za ne sai a bayyana shi shi sha'anin lamarin Allah wanda ya shafe mu shi nasa dai ba farko ba ƙarshe ba bayyane ba ɓoye amma in an yo wajen mu mu to sai a shirya mana abin da yake na alamun anwari daban ƙasa da shi akwai alamun asrari daban ƙasa da shi akwai alamun islamil alamun alamun misali sai a dawo alamun kasaba inda muke to kowanne daki daki daki daki yadda yake a wurinmu shi Allah ya riga ya gaba komai da duniyar da lahirar da kiyamar da shiga wuta Allah ya da shiga aljanna da komai Allah ya riga ya gama da musulmin da kafirin da biyayya da kafirci duk ya riga ya gama sai dai a sa ma kaset in lokaci yayi a ɗauko kaset ɗin a sa maka kai da aka sa maka kaset sai ka ce yanzu ne ake yin abin amma a riga an gama abin tuni tun da ke maganan Allah Qur'ani maganan Allah ne to tun Allah bai halicci Musa da Haruna ba bai halicci Adam ba bai halicci sama da ƙasa ba ya riga ya gama duk abin da za a yi akan muradinsa zai zo to lokacin da zai sauka ne sai mayatin min zikirin min rabbi muhudasin a lokacin da zai sauka sai muhudasin yanzu ne yazo sabon zuwa amma an riga an gama da shi tun da yake magana Allah kadimi ne to saboda haka a sallama wa Allah kar a rika buga masa misali a ce yana kan al'arshi zai sauko haka ne Allah ya faɗi amma kuma shine yace mu yi sujjada mu zo kusa da shi shine kuma yace duk inda muke muna tare da shi huma akum aina ma kuntum duk inda muke muna tare da Allah yudabbiru lahu min as-sama'i ila thumma yarji fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'udun bismillah
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم ذلك wannan Allah din nan shine alimul ghaibi masanin abin da yake koye wa shahadati da abin da yake bayyane zalika alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim mai izza mai karya kafirai arrahim mai tausayi mai jin kan musulmi shi Allah din nan alimul ghaibi wa shahadati al-azizur rahim shi Allah in yana da magana da mu ne yake ce alimul ghaibi was shahadati shine masanin abin da yake boye da abin da yake bayyane amma shi a gare shi babu ghaibu inna allaha la yakhfa shay'un fil ardi wala fis samai ba wani abin da yake buya wa Allah ko a sama abin ko a ina yake amma duk abin da ba wanda ya isa ya san shi a cikin halittarsa gaba daya to sai ya kira shi ghaibu shi kadai ya san abin ba wanda ya san shi kadai to sai ya sai kira abin ghaibu ghaibun nan sai ya masa hawa biyar akwai gaibun da ba wanda ya san shi sai shi shi Allah ɗin shi kadai ko annabi Muhammadu bai san wannan gaibun ba qul la ya'lamu fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ga yawa duniya sama da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah shi kadai wannan ya kibanci Allah kenan akwai gaibun da Allah bai sanar da kowa ba duk cikin halittarsa komi isan mala'ika don kusaci ko isan manzo don manzanci bai san abin ba sai annabi shi kadai da ku an tambaye wasu mutane suka ce ba sai azawa su ala mafarkin banza ne mu wa nan mu tawila ala bi ali wannan mafarkin banza ne ranka dai mu ba san fasara mafarkin banza ba amma sai yace sai ya karbi maganar sai ya fassara mafarkin da cewa da yake shekara za ku yi shekara bakwai a cikin ƙoshi sannan za ku yi shekara bakwai a cikin yunwa kuma za ku za a sake samun ruwa a samu ƙoshi kaga ya bada labari fiye da shekara goma sha hudu kenan فقل شداد يا كل ما قدمت لهن إلا قليلا مما توزن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس فيه يأسون bayan shekara bakwai sau biyu ko bayan nan za a yi canja wani abu to siddiƙai suna da ilimin da Allah ya ba su wanda bai ba kowa ba a irin su ne wannan ilimomin ne khadim yake gaya wa annabi Musa da kansa ilimin siddiƙai wanda Allah ya tura bawansa wanda banda bayansa guda biyu wanda suka fi shi duk halittar Allah banda annabi Muhammadu da annabi Ibrahim ba wanda ya fi annabi Musa daraja amma duk da haka Allah ce je ya karatu wajen wani bawansa ya bashi wani ilimi abdan min ibadina atina rahmatan min indina wa allamna min ladunna ilma sai je ta bashi labarai ya ta bashi labaran abubuwan da za su faru shi wannan Khadir din yana ga annabi Musa abun mamaki sannan a wannan zamani namu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babban siddiqi shine sayyidina Abubakar lokacin da zai rasu ya ga Esther Aisha ya ce dukkan ƴaƴana ba na son wani ya gamu da matsi ko talauci amma na fi jinki a matsayinki na uwar muminai na baki dabino kwando ashirin ba za an ɗauko ba na kusan mutuwa in ba aka kuskura har na mutu to ya zama kayan gado ku kuma ba masu gado na ma ba ma illa akhawati ukhtaki masu gado na su ku biyar ne dan uwanki maza guda biyu dan uwanki mata guda biyu take ban san ɗaya yar uwar ta ba ni dai na san kaina ni mace na san yar uwata yayata asma'u wace ce ta ukunta mu mata bayan abdurrahman da muhammad yace za tu bannin uraha jariya tana cikin cikin uwarta bintu kharija bayan na mutu za ta afi yarinya kaga wannan gaibu ne to irin waɗannan sun faru da yawa sai na umaru yana sallan juma'a a cikin gaba zan ce aka je na ce aljabal aljabal ya sariya aljabal aljabal ya sariya sariya tukun wajen dutse sariya tukun wajen dutse da aka gama sallah aka bi aka ce ranka da yau fa kai wani abu a cikin sallah mu san mu yi manansa ba ana cikin huduban sallah kana ce a wajen dutse a wajen dutse sare ku wajen dutse ita a yaƙi na ne na ƙasar waje na ga yadda zai karye nake ba da shawarar yadda za a yi ci nasara yana cikin masallaci ba ke ba da labarin ƙasar waje sai na zuwa na gida sai wani shigo gaishe ce ni ko abinda abinda nake a duniya kan wuce shigo fuskarsa duk da na zina sai ce a wahayin ba da muhammadin kai ma ana maka wahayi ne kamar ne wani jada manzo Allah ce ittaqu firatatal mu'min fa inna yanzu bi nurillah kun yi tsoron sha'anin mu'mini shi ba da kallon Allah yake kallo ashe mutum ya tsaya ne a hanya ya yi maganganu da wata mace maganganu irin na sha'awa kuma maganar sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya dani taniyani ayna taniyani wal farju yusaddiqu wa yukazzib mutum yana yin zina da idonsa yana yin zina da hannunsa amma ba za a rubuta ya zama gaskiya ba sai kai da farji kaji wannan mutum ya yi irin wannan amma ba da farji ba to irin waɗannan abubuwa suna nan a cikin siddiƙai sannan kuma har yanzu akwai alimin gaibi ilimin gaibi wanda Allah ya ba kowa da kowa yana cewa wala yuniduna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a yana cewa ar-rahman allama al-qur'ana khalaqa al-insana mutum kenan ko kafiri ko musulmi allama al-bayana to wannan gaibu da shi ne ake ittishamin abubuwa iri-iri a yanzu mutum yana nan a najeriya a kaduna ya ba da labarin abin da yake faruwa a kasashen duniya wuri kaza yanzu sanyi awo kaza ne zafi awo kaza ne gobe za a yi ruwa daga tsakanin wuri kaza da wuri kaza in ka tona nan zaka samu fetur zaka samu gas in ka tona nan zaka samu zinariya shi bai shiga kasa ba kai baka shiga ba amma ya gano wannan gaibu sannan kuma ce mata kaza likita ce mata kaza ta haifi 'ya'ya biyu ko ko za ta haifi ta mata ko za ta haifi namiji kai da kake kwana wajen ta baka san haka ba amma shi ya sani Allah ya sanar da shi wannan gaibu to irin waɗannan abubuwa saboda haka ne aka kai sa gaibu hawa biyar akwai na Allah shi kadai wanda jahilai kullum in ce gaibu sai sai su faɗe shi kadai su bar sauran guda hudu ka san gaibu ne kai Allah mutu ne wai alimu sirri suke nema kai Allah mutu ne ko ni Allah mutu ne wai alimu sirri suke da Allah musu to gaibu dai Allah shi kadai ya san gaibunsa wanda ba wanda ya san wannan gaibun kowa da kowa har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma akwai gaibun da Allah yake bance annabi Muhammad da shi ba wanda ya san cikin dukkan halitta sai annabi shi kadai akwai gaibun da Allah yake bance manzanni su kadai suka san wannan abu nasu wanda bai sanar da wani ba akwai gaibun siddiqai wato sakatarorin annabawa akwai gaibun da Allah ya ba kowa da kowa in ya ga dama yanzu nan ni na san in na san mahaddaci kai baka sani ba in na ce wannan mahaddaci ne sai zan mahaddaci kai baka sani ba gaibu ne in nan wanda iya tuka mota kai baka sani ba wannan ya iya tuka mota kai baka sani ba gaibu da a wurinka duk ba da za ka gane wanda iya tuka mota da wanda bai iya ba ana zaune haka ba da za ka gane wanda ya haddace Qur'ani da wanda bai haddace ana zaune haka kai a wurinka gaibu ne amma ni na sani ba gaibu bane a wurina alimin ghaibi Allah shine masanin abin da yake fake wa shaharati da abin da yake bayyane al-azizu mabuwayi ar-rahimu mai jin tausayi mai jin kan musulmi الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين allazi ahsana kulli shay'in khalaqa wa bada khalqal insani min tin shi Allah din nan shine wanda ya halicci kowace irin halitta ya gyara ta ya kawata ta ya kyautata ta ya yi mata abin da ya dace da ita a kaga yadda Allah ya yi dabbobi kamar su tsuntsaye kamar su dabbobi ya yi yadda mu kuma namu daban Allah ya yi wa tsuntsaye dogon wuya saboda da wuyan ne suke nemo abincinsu ya yi wa dabbobi dogon wuya da wuyan ne suke kamo abincinsu mu ko mana gajeren wuya saboda mu samu daman daman daukan kaya tunda ba da baki muke ciwo abinci ba ya mana gajeren wuya don mu ji dadin daukan kaya da wuyan mu kamar na akuya ne ko na barewa za mu iya daukan kaya da shi ba to sannan kuma kowane abu Allah ya shirya shi daidai yadda yake in ka ga wani abu mai muni to an yi shi ne don ka gane mai kyau saboda haka aka yi shi amma wajen matsayin shi mai kyau ne tunda yake da shi aka aka gane mai muni da shi aka gane mai kyau kowane abu Allah ya gyara shi ya daidaita shi khalaqa fa sawwa qaddara fa hada aha wajala khalqal insani min tin bayan ya gama dukkan halitta ya sanya halittan dan adam min tinin da tabo wato asalin sa adam kenan ubangiji ya yi mu wato sai ya yi mu hawa bakwai hawa na farko ya ɗauke su fadawansa mutane ne ƴan uwanmu amma ya ajiye su a wajensa yace duk wanda ya imani da shi in bai hada da su ban yadda ba su ne annabawa sai ya ajiye musu wasu kuma wanda suke ba su da ba su da jiki irin nasu ba sa ci ba sa sha su ne abokan zaman su su ne manzannin Allah tare da waɗannan su waɗannan manzanni ne waɗannan ma manzanni ne sunan su mala'iku sannan ƙasa da su sai aka yi mu irin mu su waɗancan mutane fadan Allah suke dukkan su inda rabbika ne in kai imani da Allah baka hada da annabawa da mala'iku ba bai yadda dole an tuna billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi dole to in an zo wajen mu kuma ga mu mutane yan adam kamar wa'ancan manyan mu yan adam amma wajen Allah suke Allah ya sa cikin sifofinsa mu kuma ya ajiye mu kasa da waɗannan ya hada mu wa inna minna salihuna minna duna zalik ya hada mu da aljannu aljannu kamar mala'iku suke amma bambancin su mala'iku dukkan su gabaki da la ya asuna Allah ma amara wa yaf'alu ma yumaruna amma su aljanna akwai kafirai akwai musulmi akwai mutanen kirki akwai mutanen banza a cikin su aljannu kamar yadda mu muke anan wa inna minna salihuna wa na zalika to daga kasa da mu akwai waɗansu halitta kasa da mu su kuma kafirai ne kafirai ne babu musulmi cikin su to kamar yadda ya yi waɗannan 'yan adam hawa uku ga manzanni da mala'iku sai aka sa waliye tsakaninmu su ba manzanni ba su ba masu yawan sabon Allah irinmu ba ana kiransu siddiƙai to wancan haske ne zanna su ko siddiƙai haske mafi yawa sauran mu musulmi kuma kowa da gwargwaron hasken da ya samu to in an je kaga haske uku kenan haske zalla haske mafi yawa haske gurgudan kowa yadda ya samu to daga nan sai a samu munafukai su musulmi ne a lokacin da suke sallah su kafirai ne lokacin da suka je wajen yan uwansu wa zala kullu zina amanu qalu amanna wa za ka ila shahidin qalu inna ma'akum in suna tare da musulmi su ce su musulmi ne in sun kuma wajen kafirai ce su suna tare da kafirai ba sa cikin musulmi a muzalzabina bayna zalika la ilaha ula wa la ilaha ula suna suna kai da kawo tsakanin musulmi da kafirai lokacin da suka haɗu da kafirai su kafirai ne lokacin da suka haɗu da musulmi su musulmi ne sai suka zama kamar ragon uda rabi fari rabi baki idan za su je wajen kafirai yan uwansu sai a samu bakin zani a rufe dukkan sauran farin sai ya zama bakin rago kenan idan zai zo wajen musulmi a samu farin kyalle a rufe dukkan bakin ya zama farin rago kenan to su ne gaske tsakanin fari tsakanin duhu da haske su munafukai to kasa da su akwai halitta guda uku nan dai kaga guda uku a sama ga gaske tsakani shi ba haske ba shi ba duhu wani wani lokaci duhu wani lokaci haske a kamar yadda lissa kwar narar wannan ma azar ma haulahu zahaba Allah bi nurihi wani lokaci haske wani lokaci a tafiyar da haske kasa da su akwai mutanen da su kafirai ne amma suna da tsohon addini a hannunsu saboda haka ne akwai sauran haske a jikinsu wanda ake ganin kawan magariba ba rana ba duhu sosai su ne aral kitabi muna cin yankansu muna auren matansu saboda sun yarda da Allah sun yarda da annabawa sun yarda da tashin kiyama to muna da ɗan zumunta tsakaninmu inda muka rabu mun yi imani dukkan annabawa kamar yadda Allah ya umarni su ko sun ware wasu annabawa sun ƙi su ɗaya kenan an so shiga duhu kenan ƙasa da su akwai waɗanda ake cewa la in sa'altum man khalaqa samawati wal ardi yaqulun Allah masu tsafi in ka tambaye su waye san waye kasa ce Allah to me yasa ba ku abauta masa ba gada ba wa inda iyayenmu da suka gada bautan gunki to wannan su ne duhu mafi duhu na ƙasa akwai wanda suka fi su duhu su ne suke cewa ma yuhlikuna illa dahar su suka ce su ba san wani abu shi Allah ba zamani ne kawai in ya ga dama ya kawo ka in ya gaji da kai ya jefar da kai duk abin nan yadda ka ganna haka yake dama ba wani Allah wai in ji su wai ne tashe take wani abu in ji mutanen China da aqidar su da mutanen Russia da aqidar su to wannan duhu kenan gaba daya Allah yana cewa zulumatun ba'dha fawqa ba'd idza akhraja law lam yakad yariha wa man lam yatal lahu nuran fama lahu min nur bayan an soma da na farkon Allahu nuru samawati wal ardi har aka iso nan ta haka Allah ya ajiye halittarsa haske guda uku duhu guda uku da gaske tsakani shine munafiki amma in an je lahira karkashin kafirai za a sashi a duniya ne yake tsakanin musulmi da kafirai yudabbiru lahu al-masal ثم يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وندى لتكوة لتا يجارة amma ya fari halittar ɗan adam da taɓo.
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين shi mutum na farko dai da ruwa da ƙasa aka kwaba aka yi shi shine ubanmu Adam daga baya kuma aka halitta masa matarsa daga haƙarƙarinsa na hagu mu kuma sauran waɗa aka yi kowanne tsakanin uwa da uba in ba annabi isa ba shi kadai ne aka yi shi da uwa kadai babu uba kamar yadda aka yi hawa'u da uba kadai babu uwa kowanne an zaro shi ne daga mutane kowanne an zaro shi ne daga mutane min sulalatin min ma'in mahin daga zazzarowa daga cikin iyaye da kakan wannan jikan wannan wannan kakan wannan wannan uban wannan wannan uwar wannan wannan kakar wannan ko an zazzaro wannan daga wannan daga me aka yi su min ma'in mahinin ba kaman ubansu ne wanda aka yi da tabo ba su da wani ruwa ne wanda yake mai rauni wulakantacce wato ruwan maniyi da shi aka yi jikin dan adam ko shi ruwan maniyin ma ai zai koma zuwa ga tabon ne domin maniyi abincin da mutane suka ci ne abincin da suka ci kuwa ko ya zama nama ko ya zama ganye ko kwaya da nama nama dai ganye yake ci da ciyawa yayi nama ita kuma ciyawar da ganyayen da kwayoyin duk daga daga ƙasa suke abin da ake kiransa ƙasa kuma shine ruwa da taɓodin su suka tsirar da wannan abin tsirar ruwan ko ko abincin wannan dabbobin duk dai daga daga ƙasan ne muke dai ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم سويه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون shi wannan mutumin nan da aka yi shi da tabo kakan mu din nan sun masawwahu sai Allah ya daidaita shi ya gama halittarsa wa nafakha fi min ruhihi sai ya busa masa ransa wato ba ran Allah Allah ya sa wa Adam ba rai mallakar Allah Allah ya busa wa Adam wato rai mallakar Allah Allah ya sa wa Adam ba ran Allah ne Allah ya ba Adam ba rai mallakan Allah min ruhihi rai da yake mallaka ya sa wa Adam saboda tashrifan banda ruhi na motsi na dabbobi na nafsu akwai rai kuma na ɗan adam to shine wanda Allah ya hura masa rai irin na ɗan adam kan a irin na dabbobi kan dama kowanne in an yi shi za a yi masa shi ba sai an hura daga baya ba nan saboda girmamawa ne aka hura masa rai irin na ɗan adam wanda zai iya karɓar wahayi wajala kuma sama da sauran ida sannan sai Allah ya yi muku sam'a kunne wal absara da ido wal af'idata da zuciyoyi ubangiji ya yi mana kunne saboda mu ji labarinsa mu ji labarin annabawansa mu ji labarin duniya da lahira da wannan kunnen kuma ya yi mana ido don mu ga abin da zai amfane mu mu ga ayoyin Allah waɗanda yake lissafa wannan mu gani da idonmu sannan ya yi mana zuciya don mu ƙunsa abubuwa a cikin wannan zuciyar amma ya kamata mu ƙunsa alheri a cikin zuciyar sam'a mufradi aka yi shi amma absara jam'i ne domin kunne guda biyu ne amma ba jin magana guda biyu amma ido zai dubi miliyoyin abubuwa a gabansa har miliyoyi amma kunne bai ji magana guda biyu ko su biyu ne dai kunne ɗaya ne domin magana kawai ɗaya guda ɗaya ke ji wajalakun sama da sa ruf ida qalilan ma tashkuru amma duk da haka godiyar ku tayi kaɗan ainu godiyar ku tayi kaɗan ga duk alherori na halittar jikinku da na gefenku wato na ijad da na imdad duk alheri Allah ya yi muku amma ku zo ku gode wa Allah sai abun ya gagara masu godiyan Allah wa qalilun min ibadi shakuru ash-shakur mai godiya min ibadi daga bayina qalilun kadan ne
wa qalu
kin ki yayi ta saura ko to wa qalu wa idha dhalalna fil ardi inna lafi khalqin jadid بل بلقاء ربهم كافرون قالوا أئذا دللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون dama abin da yake dawo mutanen makka cewa Allah ya aiko annabi Muhammad ba su yarda Allah ya aiko mutum ba su dai sun yarda dodo zai kai su wajen Allah amma ba su yarda Allah yana aiko mutum ba to inda ake shan wahala da su kenan ake faɗin abubuwa a jawo hankalinsu a nuna musu wanda ya kaza yayi kaza shine ya kawo annabi Muhammadu shi ya kawo masa littafi wanda ya kaza yayi kaza sannan kuma ba su yarda mutum ya mutu zai tashi ba ba su yarda mutum in ya mutu zai tashi ba to irin waɗannan abubuwa su suke damun mutanen makka duk ayoyin makka yawanci akan a tabbatar da kadaituwan Allah wahdahu la sharika lahu a yadda kuma annabi Muhammadu Allah ne ya aiko shi manzon Allah ne kuma a yadda in an mutu za a tashi to damuwar maka kenan duk surorin maka babban abubuwan da suke manyan abubuwan da suke karantarwa kenan wa qalun ja iza dalalna fil ardi yanzu bayan mun mutu an bunne mu a kaburbura mun bace a cikin ƙasa har ma wanda aka yi jana'izan da shi zai zo bai zai gane inda kabarin yake ba mu riga mun bace sannan inna inna la fi khalqin jadid wai za mu dawo mu zama sabuwar halitta anya bayan mun mutu an samu kabari har mun bace cikin kabarin ma har inda kabarin yake ma an rasa sannan a tashe mu ai zamin na kunna turaban wa izamanin na usuna kalkan jadida yanzu bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa mun lalace anya za a sake tashin mu mu zama sabuwar halitta Allah ce ga ya musu kulkunu hijaratun aw hadida aw khalqan mimma gufi sudurikum ba wai kashi da kasa za ku zama ba ku zama duwatsu ai dutse yafi kasa yafi kasa karfi aw hadidan koko ku zama bakin karfe aw khalqa mimma yakunu yudurikum ko kun wani abin da yake zuciyarku ba za ta yadda abin ya zama mutum ba ku zama wannan ku gani in ban mai da ku ba bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun duk dai wannan saboda wato bar maganar su abin da yake sa suke faɗi irin wannan maganganu wato sun kafircewa za a mutu a tashi a gamu da Allah ne sun kafircewa wannan shi yasa suke wannan maganganu ya rasulullahi kana da abin karanta kamun ka karanta abin da za ka karanta muna godiya wa jihohi na arewacin najeriya waɗanda suka ambata cewa wannan fasikanci da za a nuna a najeriya na wani aboshi sarauniyar kyau suka ji su yadda su a nuna a cikin jihohinsu ba muna musu godiya muna musu addu'a wanda kuma ba su yi magana ba su muna kiransu su ma su haɗa kansu da sauran 'yan uwansu musulmi mu ga musulmi ne ba kafirai bane shi kafiri dabba ne dole dabba in tana yawo tsirara ta damu jaki yaya ma yake yi nunawa ma yake yi ko to dabba tana tafiya tsirara to mu suna so waddu la ta tuna kamar kamar ta kuma sawa su wanda yake ba musulmi na so kowa ya zama ba musulmi yanzu don Allah kwai da fafe ka cika kwano guda biyu ka ba yaranka su je talle ɗaya da yace yace ni kan zan hutar da masu sai ya bara sai ya bare kon gaba ɗaya ɗaya ko yaje da shi ba bara da wanda ya barin da wanda bai barewa zai saurin sayarwa to ai shi ne sutura to ka bare mace ka kai kasuwa kwai ma an bare shi an kai kasuwa ba saya balle mace kwai ma an bare an kai kasuwa ba saya ba balle mace ai wannan kazanta ne to lalle mu yadda ba muna kiran dukkan jihohi da suke shari'ar musulunci lalle su bi jan uwansu su ma kansu yadda a nuna wannan a talabijin din su ko a sanar a rediyon su an jaddada masu neman tajjidi Allah waɗannan ɗaliban musulmi ne na jihar Kaduna suke neman izinin ka za su kawo maka ziyara ranar alhamis bayan sana a zuhur ina fata za ka musu izini ina jiran su Allah kawo su lafiya amin Allah kawo su lafiya a suke wani lokaci ya ƙure to alhamdulillah Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu da kasar mu Allah ya kiyaye mu da addinin mu Allah ya kiyaye mu da mutuncin mu Allah ya sa mu zauna lafiya a kasar mu Allah ya biya mu da bukata da bukatun mu suke neman addu'a wurin mu Allah ya biya musu bukata albarka ne sallallahu alaihi wasallam dauka musulunci ya dauka masu dauka musulunci ya lalata kafirci ya lalata wasu dauka kafirci albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye musulmi a Najeriya Allah ya kiyaye musulmi a duniya Allah ya lalata kafirci a Najeriya Allah ya lalata kafirci a duniya gabaki da Allah ya tsaya mana albarka ne Allah sallallahu alaihi wasallam Allah jiga mu jin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu mu Allah saka shi wani da alheri Allah jiga mu sai maza da mata rayayyu da matattu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين